الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba darasi na talatin da biyu da muka yi wanda za mu maimaita shi yanzu farkon kitabun salati kenan mun biya shi amma ba a samu damar wato yin rikodin ba shine za mu maimaita karatun yau kusan mun biya hadisai guda uku ne ina ga a cikin kitabun da muka yi kitabun salat hadisi na ɗari biyu da sha uku zuwa hadisi na ɗari biyu da sha shida insha Allah ta'ala za mu tsaya hadisai guda hudu za mu biya su ne suka shafi wannan babu bari al'azari kenan babin da zai magana akan wato fara kiran sallah a cikin kitabun sallah inda a wanda suke da nuska irin wannan a shafi na 71 ne zuwa 72 71 zuwa 72 shine shafin da zai kama insha Allah ta'ala hadisi na 213 213 Na'am. Maliki kitabu salat. Littafin da zai magana akan sallah. Allah madaukakin sarki yake inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lalle ita sallah ta kasance kitaban wajibi ce. Mawqutan ma'abociyar lokuta. Saboda haka wajibi ce ba za ka yi ta kafin lokacin ta ba. Sai lokacin da ya cika dole. sannan kuma annabi alayhi salatu wassalam yana faɗa a hadisi ingantacce inna awwala ma yuhasabu bi al-abdi yawm al-qiyamati salat farko abin da za a fara yau bawa hisabi da shi ranar al-qiyama shine sallah sannan annabi alayhi salatu wassalam ya ce as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshiƙin addini mana qama ha faqad aqama din duk wanda ya tsaye da ita to ya tsaye da addini gaba daya shine misalin da muke yawan bugawa idan mutum ne shiga tashiyar history yanzu ko jami'a da ya ji abin da ake fara duba a arzon dinsa shine kafin a zo magana jam idan olemin dinsa da za a kalla shi ne a kalli english da mathematics idan an ga da wannan to shine za a jiyo makarantin ma shiga jami'a to haka rana da kiyama duk wanda ya je a haƙƙin Allah sallah za a duba ita ce english ɗinka idan mutum ya samu sallah to sai a dawo haƙƙin mutane kuma to su ne mark da english haƙƙin allah da kuma haƙƙin bayi amma dai idan ya ga sallarsa ta yi kyau to zai fara biyo ƙanshin aljanna cewa insha allah za a dace shi sa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha adya'u duk wanda ya tozar da sallah to duk wani abu da aka gaya ma ya tozar ta zai iya duk wanda ya dora ta sallah duk wani abu da za a ce ya dora ta to zai iya shi ko me shi ke dan kana da mun sha faɗa wannan kana da tsamara ji ko ya in dai Allah ya sa kana sallah kana ta addu'a ana ta kokarin bibiya to zai daina amma Allah in baya sallah ko zai daina za a dau lokaci amma in dai yana sallah kuma kana addu'a sannan ka dau mataki wanda ya kamata a dauka ba koma kai ka san wani bahaushe zai koma ke mai ji Allah ya gyara muna yawan faɗa shi kuma gyaran Allah baka san ta inda za a faro shi ba gwara ka nema Allah ya baka ikon gyarawa ya kuma sauki amma in gyaran Allah ne baka san ta ina zai faro ba shine kawai ku saboda haka wannan shine abu da malamai suke faɗa sallah tana da matukar muhimmanci domin Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana albasha tana kuma hana munkari sai ce wala zikrullahi akbar saboda haka duk wanda zai tsaya yi sallah yadda annabi ya koyar don Allah ya jin yana da laifuffuka zai ta ragewa amma idan ka ga kullum abubuwan sa gaba suke yi to sallar sa gaskiya da matsala amma dai mutum yana sallah mai kyau da yadda Allah zai gyara kurakuransa za ga yana rage ko da bai daina duka ba za ga ya rage kaso mai yawa to shine ma ya gaya mana nan wato kitabun salata cewa bayan nan babi na farko wanda shine zamu biya bashi babu badil azan babu da yake magana ko zai magana akan fara kiran sallah fara kiran sallah annabi alaihi salatu wassalam kuma ya gaya mana cewa innal mu'azzinina hum adwalun nasi anakan yawmal qiyamah lalle masu kiran sallah za su zanto masu dogayen wuya rana da kiyama satin da yauki a karatunmu na alwajin na laraba an ba ku manta ba mun dauko ta gaba da aka ba mu misali har da mai kiran sallah da akwai waɗanda za su zo da alamu wataƙila mu mai tashi a wannan gaba tunda wato mai mai karatun muke cewa za su zo da alamu ranar alkiyama wato na wasu tambara ko dai mai kyau ko mara kyau haga dogon wuya yana ɗaya da ke alamu da yake nuna kyan mutum idan mutum wuyansa yana ɗan tsawo to saboda haka Allah zai mutu wannan alamar rana alkiyama cewa da an gansu wannan tambari ne cewa wayan sai kiran sallah suke kaga an rushe itikadin bahaushe da abin da ya dauka cewa mai kiran sallah talauci yake ko haka da hausa suka dauka har za a gaya ma cewa wayan budurwa ta makale ma ko ana so a manna ma idan ita ma tana ce idan kai kai kurabu kun ki sai a ce to kuma masallaci ke sai kiran sallah ta da cewa iyayen da arabo amma da ne yanzu masu kiran sallah yan gari ka sa aljinin suna kwace lafiya ka ko duk shekara sai ya tafi umara baya nan gida da ke faɗa ka gani saboda haka babu wannan in ka kalli masu kiran sallah ko a saudi yanzu gado ne gidan kiran sallah ba kai saka shiga wannan layin ba sai ka gada Allah to wanda ya fahimci roman da ake samu a kiran sallah ba zai yi wasa da kiran sallah ba saboda wannan tambar bayan wannan mun kawo wasu an kawo kamar sha biyu ba za mu kara da kafin ko za a samu su kara fitowa cewa mai kiran sallah yana da alama za a gane kira na alkiyama sai mutum na biyu to muke ku tuno mana sauran dan su shiga tsarin karatun akilo riba wanda ne kira ba ko alladina yakuluna amu amwalan a alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu an-nabiy yatakhabbathu shaytan min al-maut kaga mutum na biyu kenan in suka tashi da farfadiya za su tashi masu cin riba rana alkiyama shi za ba fifa ce za ga wani bai damu ba wai neman na ba da misali a kwanakin baya can wani da aka gaya mu biliyan ɗaya ke da shi ɗauke ta yake daga wannan bankin sai ya kai wannan bankin haka yake yi shi ba abu kuma ya manyanta ya fi saba'in wallahi yanzu ya fi saba'in kaga yadda ake motul hujja din nan shi wai da wannan kudin rubar da shi bai tasarrufi a rayuwarsa in kyauta zai da ita zai idan abinci za a ciwo buhu buhu na shinkafa gidansa ita ake kawowa in sadaka zai ba mutane da azumi da wannan kuɗin uwar kuɗin da ba za a taɓa ba ba abin da yake yanzu a mashaƙin mai kuɗi ne kawai wannan kuɗin da yake yawo kwanakin baya aka ce mu ya ɗauke kuɗinsa daga wani banki ya mayar wani aka gaya mu sunan wani banki wai saboda su sun fi ba da rabon da yawa to saboda haka haka akwai akil riba sai na uku ne mata biyu wanda ya yi rashin adalci ko ya bayyana ƙarara ko man kanat lahu imra'atani fa mala ila ihdahuma duk wanda yake da mata biyu ya karkata zuwa ga ɗaya kurukuru ana ji ana gani yana zalunta tsayar za a yau mar kiyamati wa ahadu shiqaihi ma'ilu ko wa shiquhu ma'ilu zai zo ranar kiyama rabin jikinsa a mace ya samu stroke Allah ke yi sai na uku na hudu mai yaudari wanda yake yaudara zai zo da tuta ko ya rike da za a ganci da an gano za a hango to ga wani mai yaudari can a taron kiyama shine na hudu sai na biyar wanda suke yin alwala mai kyau wanda suke yin alwala mai kyau idan suka zo ranar kiyama za a gansu inna ummati da'awna yawmal qiyamati ko yawwa saboda haka za a gantu da fararen fuskoki guraben alwala sai na shirin shine mai gululi da wani ya faɗa yanzu wa man yabdul ya'ti bima galla yawmal qiyama masu kwangi a gurin aiki ko wani guri mutum ya tauye wani abu shi ma zai ciwo da wannan abu har annabi ya ce idan mutum ya tashi akuya ko dan akuya zai zo yana ma a ya matsalo shi a wuyansa shi ne mutum na bakwai ko ko shida na nawa ne na bakwai ne na shida ko mutum na bakwai sai wa sai shahidi mai shahidi kafin mu zo marokin mun yarda da magana amma akwai shahidi ko yawwa shi ne mutum na bakwai mutum na takwas maroki annabi alaihi salatu wasallam ya ce zai zo ranar alkiyama fuskar ta ba nama shi ne mutum na takwas maroki sai na tara wanda suke watsi da wa'azi ga wa'azi ana yi mari yana ji yana ji amma zai watsi da shi ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة makaho zai tashi malamai suka ce ba makaho ba makaditin kasan makaho yana gane haske yanzu reflection eh shi yanzu idan ba wuta yana ganewa idan da wuta ma haka shi makaditin ne baya bambance duhu da haske قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ba mun tuwa wanda aka ce rabbana la tu'akhidna in nasina wa fa a a tarku ake nufi a nan wa kazalika yawma tutrak kamar yadda ka kyale ayar haka za a kyale ka kai ba kamar an manta da kai shine abin da na tare kenan na goma na wanda yake cin iyaka za ga wani bai damu ba yanzu a kawai ga fili ba ya zanga iyakarsa wallahi sai ya kara ko ta kuzi ne annabi ce za a nan na tsewa filin ranar alkiyama a matsalo mashi barawon filin ke shine na goma na sha daya na wanda ya kashe kansa shi ma da alamar sa ko zai zo ranar alkiyama da abin da ya zaba wa kansa annabi alaihi salatu wasallam ya ce riki zai zo yana ta zaba wa kansa shi za a taimar azaba shi na sha daya ke na sha biyu na kamar ya wanda ba ku fahimta da kyau wanda alamar za ta bayyana karara su muke magana a kai kamar wayannan duk za a gane yanzu misali a ce waye ya shigo da hula ta shi kafiya na ce ana a inda wanda ya shigo da ita kana tashi za ka ce da wani da wani da wani ko haka alamar wannan muke ne ba wanda za a yi azaba ba kawai a'a wanda bayan azabar ga tambarin wata wani bajo da Allah zai samu su muke magana Nam? Iyayen, masha Allah, barakallahu fi, iyayen wanda suka haddace Alkur'ani, ma'alar momi da iyayensu za su zo da kambi crowning din su zai ranar, da kambi za su zo an naɗa su sarauta. Ali an mari an wali da yaka alaihi ma malafika alwari min at-tabi wal aula. Wane mutum? In ji malam mai zaɗi biya. Eh, na sha ɗaya kenan, na sha biyu. wanda ya mutu a aikin haji ko zai dage yana talbiya da wannan alamu a jikinsa sha biyu na azani wanda ya mutu domin wajen sha biyu nan don na ga ana nema a lalubo mana wasu misali sha biyu dozin ya isa mu je karatun an gane ko wannan shi ne to wannan duk alamu ne kaga mun kawo su alal akalli dan mu kokari ne mu nisanci wanda za a nisanta mu kusanci wanda ya gabata a kusanta wanda za ku wanda za a nisanta sun fi yawa a wannan lissafin haka ne ko Allah ya kiyaye mu to shi ne abin da malai ya kawo yake to me kiran sallah rana alkiyama zai tashi a tuwarin lafi a naka wanda ya kowa tsawon wuya rana alkiyama wa ado za a yi mafi cewa ga wani da wasu suke cewa kaza kaza a kansa to ga yi irin tagomashin da Allah ya masa kuma wannan kaga za ka tuno cewa ai za a yi ne gumi da zafi kaga idan ya zanto ana taro cikin cinkoso ba ka cikin ƙasa a za ka ce ka wuce ɗinsa wannan duk wato adilla ce a kaliya sai ka wuce iska wanda cewa in dai Allah ya yi mutum rahama ko da a ƙasan yake ai zai sha iska amma wannan wata baiwa ce ta musamman cewa za a sha iska da eh bare kuwa shi ne maganar da muka yi baka ga abin da muka ce oke to to mu wuce an gane ko to sai yace hadisi na 213 annabi na Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kana ya kudu ya kasance yana cewa kana almuslimuna hina qadimu almadina musulmai sun kasance lokacin da suka zo madina sun yahura suna haduwa ne fayyata hayyanuna sala su rika kirdadu a kintati sallori ayyu haddiduna awqata kiddadan lokacin sallar aiki farko kenan laisa yunada laha ba a mata kiran sallah don babu kiran babu sai dai bila da zai rika salatu jami'a as-salatu aka yi zuwa fada lokacin sallah ya zuwa hada ai sallah a zuwa hada ai sallah aka yi ke fada fatakallamu yawman fi zalika wata rana sabai suka tattauna aka haka hadda sai na Umar cewa ina ma za a samu dama a kira a rika kiran sallah na abinda zai rika hada mutane guri daya faqala ba'duhu yau suka ce ai abin da ya kamata mu yi shine ittakhiduna qutan mithla naqutin nasara mu samu ganga irin kasuwar gangan nan da ake yan tutsi ke amfani duk wanda ya je sami ai ya gani ko ba ma sami zuwa irin dai yadda makaɗa yanzu suke kasuwar gangan nan kasuwa eh to a nemo irin ta a rika bugawa in lokacin sallah ya za ga a tutsi ita ce manyan ganguna wa ne mota mitila na kusin nazara irin ta kiristoci a kawo ta wa kala ba'dun sai wasu suka ce a abin da zamin gine ana kiran annaqut wannan ko kararrawa ko ganga tsatuwa ko kararrawa wanda za a buga bin sai wasu suka ce a bal bukan mitila buki yahudi suka ce a ba mu yadda ba kaho za a samu kaho irin da yahudawa irin dai wanda kauraye suke hura ai kaga yana da kara shi ma to shi za a nemo irin na Yahudawa a rika hurawa za ka hura tambari ne da cewa lokacin sallah ya yi wa qala Umar radiyallahu anhu sai na Umar Allah ya kara masa yadda zai ta awala tab'atuna rajulan yunadi bi salah ba ai da duk da wayannan abubuwan gwara ku turo wani ya je kira sallah ya ce la ya ce jama'a lokacin sallah ya yi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bilal kun ga ana ta tattauna annabi na jin haka zai ce ya kai bilalu kun fana da bi sala ta kika je kai mana kiran sallah to a lokacin da ya fara in ya je zai ce as-salatu jami'a haka shine kiran sallah as-salatu jami'a haka zai fada wato lokacin sallah ya a hadu kowa ya zo a zo a tattaru shine kiran sallah abin da yake faɗa kenan in dai yazo zai faɗi wannan kalma as-salatu jami'a as-salatu jami'a to kaga wannan hadisin yanzu kai tsaye mun koyi cewa wato ya da koyar da mu cewa in al'amari ya taso na musulmi su rika yin shawara kaga an matsala kiran sallah farko shawara aka fare cewa ya za a yi aka tattauna da yana Umar yace a kira sallah ko ba za a sa ganga ba ko kararrawa ko kawo a kira sallah domin me wato ita shawara mustahabi ce bi jima'in ulama wa amrun jura bainahum wa shawrun fil amri duka annabi haka ya faɗa wa amrun jura bainahum wa shawrun fil amri a rika yin shawara tana da fa'ida saboda wanda kake raina wani zai ba da wata shawara da za a amfani za ta amfani sosai kuwa ko da kana da kaifin basira sosai to amfanin shawara sannan ko da ya kawo ko da ko da shawarar ta ta bata yi ba idan ka kawo zaka amfanar da ta ta kwakwalwar domin ka ƙara dora shi nan gaba ko ɗanka idan ya zo kace yara kake so kai kace kaza nake zo yake abba amma ni ina ganin ai kaza kar ka gole ke me yasa kake so ai kaza saboda kaza kace a ni kuma ai abin da yasa nace ai kaza saboda kaza ne wallahi gina mata tunani kai za ga ya zama mai ginannen tunani duk abin da zai za ga yana yin ta ala basiratu amma daga zarar ya faɗa ka gudu jan a gafara ta wannan ai shirme ne da to ka ka dakkofe basirar ta amma idan ya kawo ka ce a kaza za a yi saboda kaza to ka gaya mar cewa duk abin da za a yi kana son dalili to za ka kana gina tunaninsa sosai da sosai kuma Allah ya taimake ka dan fari ne za ga duk kannan ƴaƴanka kanana za su taso da wannan tarbiyya domin ka san ya kai dora shi ka gina shi sannan abu na biyu shine wato ana so wato mai kiran sallah ya zama yana da murya ya ɗaga ta ɗaga murya shine rabi'u sauti sannan abu na uku shine ake wato sai da Umar Allah ya kara masa yadda wannan ma yana cikin muwafaqa ta ta domin shi ya kawo wannan shawara kuma aka karba bayan gurare mun fada cewa akwai wanda suke rubutu akan muwafaqatu Umar kan yawa littafi muwafaqatu Umar an gane ko wato ababen da sai da Umar ya dace da su wajen wajen wato shawarwari da ya kawo wannan shine babi na farko abin mu zuwa abin da muke so mu magana kai babi na biyu a karkashin kitabu sala babul amri bi shaf'i al-azab babin da yake magana akan umarni da wato yin ashfa'u shine wato yin kiran sallah biyu ko ta gaba a kira sau biyu wa itari ne kama ita kuma ikama a yi ta witiri حديث ندري ويد جاهدو أنا أنس رضي الله عنه ما عنه قال ذكروا النار والنقود أنا تمالي يجي توا da ake ta tattauna ya kamata a yi akwai wanda suka ambaci wuta suka ce a kamata a yi amfani da a rika kunna wuta kowa ya hango a cikin daga gidansa ya san lokacin sallah ya ke ga ranar fa ko sai dai hango hayaki kenan in ka hango hayaki yana ta zubowa to lokacin sallah ya akwai da suka bada wannan jawara wasu kuma wannan kudu wasu kuma suka ce a kararrawa ko ganga ita dai za a kawo fa zakaru yahuda wannan tsara suka ambaci wanda suka fi bada jawara buta suka ce ai kaga tega ne yi sunan su maguzawa maguzawa ai su wuta suke amfani da ita sai suka bada jawara sai wa amfani da wuta yana umar ya mutu rabi ya ce maguzawa shi'arin maguzawa ne ma cewa a sa ganga yake shi'arin kiristoci ne wannan suka ce a sa kaho yake shi'arin yahudi ne ya ce shi yana ganin kawai a kira sallah ba mara biladu sai annaba ne sa sallallahu ya umarci sayyidina biladu an yi fa al'azan ya je kiran sallah ya yi shi wato wutiri um yanki biyu wa an yi wutira mai kama kuma ya sanya ya kama ta zama wutiri to akwai hadisin abdullahi ibn zaid bin abd rabbi abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi idan ba manta ba mun yi bayanin sa a baya to wannan bawan Allah shi ne yake cewa lamma ajma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yadriba bin naqus yajma'u lis salati aw wato lis salatin nan yayin da mutane suka haɗu shi ya kawo misalin yadda wayannan abubuwan suka faru suna tattaunawa akan yadda za a kira sallah to amma annabi ne sa to sallan duk maganganun da sabai ke ta tattaunawa bayan sai na Umar kansa shi ma duk bai kimar ba wahayi bai sauka ba shawarwarin da suke kawowa ba su mata ba ki saboda haka shine yake cewa wata ran ya kwanta bacci bayan an tashi daga wannan tafiyar ya kwanta bacci kawai sai wani bawan Allah a baccin sai ya zo wato ya tafi da shi bawan Allah ya sanya kaya koraye kwarjalli da rijayinsa gaba ɗaya kwarra a jikinsa a hannunsa kuma a rike da hannunsa akwai wannan sarewar ko kararrawa a hannunsa yana rike da ita shi Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabbi mai mafarkin yace sai na ce da shi a tabi'un naqut za ka siyan mun da wannan kararrawar ko gangar da hannunka kala ce yake ma ka suna obi sai wannan bawan Allah mai kaya koraye a jikinsa sai yake da jini za ka yi da wannan kararrawar ko gangar nan sai yake da jini da obihi ila sala kiran sallah zan rika yi da shi sai wannan bawan Allah yake da ji ala adulluka ala khairin min zalika shin bana baka labari bana shiryar da kai ga abin da yafi wannan gangar da ka gani a hannuna ko kararrawa alkhairi ba tunda kiran sallah za ka yi qala fa qultu bala me mafarki zai yace zai nace kwarai tare da ni gaya mun qala sai yace ta qulu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar to ga nau'in kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah shine ya fara gaya masa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sai dai raba kiran sallah mala'ika ne wanda ya gani bayan ya yi maka wannan kiran sallan ya gama ya ce to kala sun mata karto gaira ba'idi ya ce sai na dan jinkirta ba ɗau lokaci mai tsawo ba kuma kawai sai kala sai ce sun mata kula ya ce sannan kuma idan kamta salata yace idan zaka tada ikama kuma wannan mai kora in kai yake ga yawa yace sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis salam Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ya ga masa du'a mafarkin Ali ce falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina waye gari zai ta gurin annabi alaihi salatu wasallam fa akbartuhu bima ra'aytu na kwace labari na baki cewa ga abin da na gani a mafarki sai annabi alaihi salatu wasallam yake inna hadhihi la ru'ya haqqun insha Allah yace wannan mafarkin da kai na gaske ne da yarda Allah annabi ya tabbatar ma to ya ga mai fasara mafarki mai fasara mafarki ya ga ma cewa wannan mafarkin da yayi na gaske ne to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa bilal saboda shi abdullahi bin zai bai da murya irin muryar da da kushe take sai abdullahi annabi alaihi salatu wasallam ya ce kai bilal to ka rika kiran sallah kai ne mai falala kai ka kawo amma wanda zai kiran sallah bilal ne sai aka umarci bilal da ya rika kiran sallah wanda dama tun asali gini ne a salatu jami'a sai aka umarci shi cewa ya ci gaba da wato kiran sallah to sai ya ce me yasa kafin mu wuce a nan me yasa wato as-salatu khairun minan nawmi ta wuce dan mu zo mu hada bayanan gaba daya as-salatu khairun minan nawm ko da yaushe biladin yayi kiran sallah idan ya zo ya ce as-salatu khairun minan nawm to a idan ya zo zai yi kiran sallah noma ne wata rana da ya zo kiran sallah bayan wannan kiran sallah ya sauka ya kiran sallah sai ya leku duk da haka bai bai rabu da salatu jami'a ba in ya shigo gida annabi ne za ta zama sai ka faɗa wannan kalmomi sai aka ce da shi ba annabi bacci to ya koyi ce a salatu jami'a sai ce as-salatu khairun minan nawm yake faɗa wannan kalmar as-salatu khairun minan nawm sallah ta ba ta ba wajji alheri sai annabi ya ce to a ta ta a nan gurin tasiri a sallar asuba shi ne ake sata ba ne mutum to saboda haka wannan shi ne wato kamar yadda Imam Ahmad ya kawo a musnad nasa hadisi mai lamba ta dubu goma sha shida ɗari hudun saba'in da ba in mutum ya koma musnad na Imam Ahmad zai ga wannan to shi ne wannan to wataƙila kafin mu wuce shi ne za mu yi bayani akan wato gaɓoɓin sigogin duk da suka zo a kiran sallah wanda suka kowane inganci guda uku su ne za mu yi bayanin su yanzu siga uku duk sun inganta sannan kuma siga ne akwai siga ne kalmomi sha biyar akwai mai sha bakwai akwai mai sha tara wayannan sigogin su ne ingantattu wanda ba wata siga ya tafi siga ta farko wanda muka biya ne ta ke cewa sigatu ahlul kufa bara mu maimaita don mu ƙara ku ji yadda abin yake Allahu akbar Allahu akbar ku dinna hadawa bana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai na Umar har hada mutane yake cewa ku dinna rabawa sai dai kai wato idigani kaga Allahu akbar Allahu akbar ne ai ko in kai haka tayi amma wanda ya buji ne kai idigani Allahu akbar la wannan Allahu akbar da zaka daure to dora maka bamba sai ka fitar da wannan in zan biya karatu yanzu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad lillahu samad ko ko ko qul huwallahu ahad lillahu samad kaga nayi na hadi sun zan yi wasu ko kuma misali الرحمن علم القرآن kaga na tabbatar da bamma a yadda take shine wasu in za ka haɗe ayar gaba da ta gaba to akwai wannan ƙa'idodin da ake sawa akwai ƙa'idodin to saboda haka yayin da mutum zai kira sallah wanda aka fito ko mai ɗari ɗari zai yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan kana da dama ka ja madda akan wato lamun din Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi amma ba shi aka fito ba sai na Umar hana mutane in yi kana kiran sallah ina sai na Umar yanzu yana nan akwai masallatan da duk sai ya je ya ja musu kullu cewa ku gyara kiran sallah sau da haka wannan shi ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah ashhadu anna Muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلمة يبينا هذا yanzu da na tashi je ba ni sha uku to sha biyar ne haddasa an fahimta da ke ko sha biyar gaba ɗaya wannan shine azalul ahlul kufa mutanen kufa haka suke kira su malamai a baya mutanen kufa da wannan suka shahara gaba ɗaya sannan kafin je gaba ta biyu shine mu kiyaye cewa a gaɓoɓin bayan wannan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha madda a nan gurin a karatun gaban tajwidi ma idan aka sami hamza a gaba ai shi ne ake madda wajen jahilul munfasil in za ka yi madda a nan ake ashhadu an la harka biyar ko shida ya isa yadda ka saba a karatun ka na qur'ani ashhadu an la ko kai tawfidi ko kasru ko madda duk wanda kai yayi ashhadu an la ilaha illa allah amma ba za ka ce ashhadu an la ilaha wasu na da ba a ja a nan. La ila hausa ce zalla, la ila ne. Ka raba kalmar, ba a raba take ba. Ashhadu an la ilaha, ilahu ne, in ka ce ila to kayi madda a jiki babu ita kuma. Ashhadu an la ilaha illallah kuma ba za a ce ha illallah ita ba babu wannan fata kiran sallah ne. sannan an zo karshen Allah ilaha illallah da ha'u tat sai ka ajiye ta a kirjinka akwai wata ha'u a kirji ashhadu anna kare ta ba za ka yi gunna ashhadu anna muhammadar rasulullah ha'u din nan dai tana na a jikin sunan Allah sai hayya ala salah kaga sai kamar da zaka ce idza waqa'atil waqi'a ko al-qari'a tare da wannan ta'ul marbuda saboda haka sai ka aje numfashi yayin fada wannan in ba haka ba kace hayya ala salam ku gaggawa ku zo a kona ku idan ka cire hawa ku zo a kona ku assala konawa kenan ai amma hayya ala salah ku gaggawa ku taho sallah shi za a wani malami na da zani in yaji baka iya kiran sallah ba zai je masallacin ku ba ke ba zai je a kona shi ba dan tun da na na dan bai iya ba liman ma an dan jangaro ne to ya zaka ce a je a kona shi to yau wai ji shi ba za a je a kona shi ba sai inda aka kirawo shi zuwa sallah nan zai hayya alal falah kaji ma nan kana da damar ja an baka dama ka jani saboda wannan arzikin da sukun ta saboda haka ita kuma ana janta ita ma kana da fuskoki uku ayya ala fala shi ma akwai ha ha ustagir a gurin sai ka aji ta kirjin ka me yasa ku yi gaggawa ku to gurin rabauta ku to gurin rabauta oke to an gane ko hayya ala salam hayya ala ko za akwai bambanci nan wato akwai bambanci tsakanin ta'un idza waqa'atil waqi'a akwai bambancin da ha wanda ake kawo ta tsakiyar magogoro an fahimta da kyau ko idza waqa'atil waqi'a aji da zakai kamar da zaka je waqila man raqa za ka yi takto a nan to shi ma idan waqa'atil waqi'an waqi'an wani kuka da kirjin ka zai wannan kuma hayya 'alal fala ita ce za mu ji da ta fito a kirjin ka an fahimta da kyau ko wacce kawai takto muke bukata ɗan shiru ina ba ta an gane yawwa wannan ya kamata mu bambance idan ka ce hayya alal fala shi kuma ka ja madda to ku tawo daji kenan dajin sambisa kowa da zai shiga dajin sambisa in dai baka fada haru ta gidan ba hayya alal fala dole sai ka aje haru anan ne kamata mu aje haru ta gidan ba a wancan hayya alal fala shi sai kawai za kai anan kuma haru ta gidan hayya alal fala shine da haru ta gidan za a ji ta kukan kirgin ka wa zai zai ba da alama to ku tawo zuwa ga rabauta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ka gani la baje la ilaha illa Allah ba haka na faɗa ba ko kaga ba hawo ta girba ce ai la ilaha illa Allah shikenan to wannan shine azabu ahlul kufa kalma ta biyar sai azabu ahlul ahlul ahlul madina shi kuma irin wannan kiran sallah amma da tanjiri Allahu akbar Allahu akbar sai kuma ya zo ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma yace ya daga murya ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la an gane ko shine ahlul madina azanu ahlul makka kuwa shine mai sha tara na madina sha bakwai su kuma allahu akbaru allahu akbaru Allahu akbar Allahu akbar kabbara nawa hudu sannan kuma da tarbiyi shine Allah ya sa mu fahimta shine na su tara kuba sha biyar wanda za ka ji yawanci shi muke yi makka a madina sha bakwai a makka sha tara da tarbiyi wannan shi a wannan lokacin da shi ya shahara sai wa dole kiran sallah saboda haka duk lokacin da ka zo ka ji wannan kaga kiran sallah ya inganta in mai kiran sallah ya fahimta da yau sai ya rika tamiyi musamman a gurin da yake an biya karatu shi kenan kawai sai ya tamiyi ai wannan gobe ai wannan shi kenan an fahimta da kyau ko wannan shine alwa na abin da ya shafi al'azan kiran sallah to sannan iqama ma ikama ba tana da wannan ko dai lafazi tara ko goma ko sha biyu akwai inda ya zo ina ji bara mu ga wannan gashi nan anan da ya gaya mana cewa a zakarun naquta fa mara biladu an yi fa al'adan wa an yi wutar ikama ita kuma ikama yayi wutarin ta Allahu akbar Allahu akbar guda nawa kenan biyu ga ko na aka zo wutarin da ai jalla Allahu akbar ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله shikenan akwai kuma wanda aka zo za a yi wannan din yadda yake Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah qad qamat as-salat qad qamat as-salat kuma guda biyu qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sha daya akwai kuma wanda aka zo za a yi yadda ka ga yanayin nau'in kiran sallar mutanen Makka haka za a yi da duka cikakkiyar wannan kabarorin duka eh duka a ikama ba karka je wani gurin ka dani ka ce ba didi aka yi ba da wata rana wani limami ko da yake wannan ji matsala ɗaya tsama suke da mai tada ya kama sai da ya gama tayarwa ya ce malam da Allah sake mana tada ya kama ya mika wani ikamar sa dai ne ko sai ba a ce malam sake ta da ikama ba ce ba ta da wannan tunda bai yadda ba to saboda haka shi ma yana da wannan alwa wannan shi ne alwa din kiran sallah to saboda haka mu je gaba muna so mu je wasu kurakurai da ake fadawa kafin anan to wannan abubuwa biyu za mu koya a hadisi na farko shine asalin yadda ake so a kauce wa mutanen da suke barna ko kan shirka dangane da ayyukan ba a so a yi koyi da duk wanda suke kan barna ko shirka sannan kuma abu na biyu lallai lafazin kiran sallah ya zama biyu na ikama ya zama mufarrad ba maganar mazahi za su cewa kowanne da abin da ta dogara ba mun da je duk wanda ya fi inganta kawai duk guda uku nan kai duk sun inganta babi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa shi ne mai hadisi ɗaya in ya zo mu ba da dama inda tambayoyi su fito a wani abubuwa babul qauli mithl qauli muhaddin liman sami'ahu babun da yake magana akan alqauli mithl qauli muhaddin mutum zai yi magana ne irin abun da liman ya faɗa liman sami'ahu ga wanda ya ji kiran sallah duk mai ji kiran sallah to abun da ya ji shi zai faɗa sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yawa annabi salati sun mai talu lahul wasila ka roƙa mata wasila kuma bayan ka bi mai kiran sallah mun faɗa cewa ibn al-qayyim ya faɗa a al-wabi da sayyi la da bai biyar ne akan mai kiran sallah ko na farko yabo mai kiran sallah na biyu idan an zo wato um hayya ala salah hayya ala salah ce la hawla wala quwwata illa billah sannan na uku idan an gama kiran sallah tsaf sai yi wa annabi salati sannan kuma na hudu sai yi addu'a raditu billahi rabban ku wa bil islam dinan yawa yaga alamu rabba hadi da'wati tamma wa salatul qaima sannan nabi ya rewa kansa addu'a a roki abin da yake so aka yi wurin kai ya kawo to mu karanta hadisin hadisi na 215 ana bi sa'id al-khudri an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da insha Allah tabbata gare shi yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa shine wa sai yan zahiriya wato su ibn hajib sun taba akan cewa yadda mai kiran sallah yake faɗa zalla haka za ka faɗa in yace hayya ala sallah kai ma haka za ka faɗa amma hadisi ya zo karara cewa idan kuka ji liman ya ce ladan ya ce hayya ala sala annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa qulu hayya ala awla wala quwwata illa billah kaga hadisi ne karara wanda yake ingantacce cewa idan ya ce hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata ku gaggawa ku je wajen Allah sai a ce babu karfi ba dabara sai ga Allah sai Allah ya ga dama za ka sallah sai ka miƙa wa Allah sai ba ka dama ka miƙe la haula wala quwwata illa billah duka guda hudu shine hadisin da yazo in gattace to la haula wala quwwata illa billah gaba ɗaya za a fara to wannan hadisin shi ma kafin mu ji abin da za mu ji shine an so wato mutum ya bibi ladan kenan yayin da yake kiran sallah sannan abu na biyu mun koyi a ce za a ce la aula wala quwwata illa billah yayin hayya ala sala da hayya ala bala sannan abu na uku shine idan mutum ya roƙa annabi wasila annabi yace wajabat lahu aljanna idan kace allahumma rabba bi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta dan shine ba sabani a kai amma in naka la tughlibu al-mi'ad malamai sun yi sabani akan ƙarin kamar bin bas ya tafi akan wani littafi wata risalar salaman ta sunanta da ya kawo a cikin sifatu salama nasa da ya kawo akai ko kitabun sala da ya kawo akai yana magana akan za ka ƙara wannan hadisi ne hasan hasanin ligaini amma malam muhammad nasir dinar albani da ya zo ya ce wannan ƙarin bai inganta ba kawai wa asiya din shine abin da ya inganta to da dai shi za ga shi ma in ka duba shi ne muslim ɗinka kamar ya ƙara haka ne a nasa akwai ƙari saboda matsala ce ki lafiya sai dai muhakkikun sun tafi akan babu ƙara to kaga baka da iskali da wanda ya ƙara kai wanda ka fi gamsuwa da shi zai ka zai akai cewa wannan dai ba sabani wa'ata amma la tukulibul innaka la tukulibul mi'ad sai ikilab shikenan to wannan shi ne babin da muka biya oke kamar mun tsara wannan ma ko akwai wani hadisin guda ɗaya ko mun haɗa da jiyo injiniya akwai shi a karatun da muka yi so muke musu akwai shi ko yawwa to bara mu tsara sai sai mu tsaya babu fadilul azani wa harbu shaydani inda suma'i babu da yake magana akan wato falalar kiran sallah da guduwar shedan yayin da ya ji kiran sallah عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان idan aka kira sallah kidan yana jiyawa idan muka faɗa a lokacin muka ce ba iya karatun qur'ani bane rubiya a kiran sallah wala hu bi ra'in zai juya yana ta tusa yana ta yin tusa hatta la yasma'a ta'zim zai ta ce ba gudu hatta ya daina jin kiran sallah yana tusa bai za ku biyan lida da zara an gama kiran sallah a kubala sai ya jiyo kuma hatta idza kuwi ba bis sala adbara da yaji an fara ta da ya kama kuma sai ya jiyo shine muka ce a lokacin shi za ka ji wani in ya fara sallah sai ya tunani saboda me wani ke nan da yake zuwa kinza ya zo ita sa ma tunani idan ka manta inda ka ajiye wani abun kar a fara sallah zai tuna ma kwarai kuwa kana fara sallah zai ga ba wallahi guri kaza ne in kuɗi ne in ba wasa ba ba za ka ƙara su sallar lafiya lau ba ya ne zai ya rasa to saboda haka shine yake a ta idza ku wiba ai uqima a sai an ta da iqama bi salati adbara ana ta da iqama zai dawo kuma sai ne zai biyo shiga zuciya sai ba wasa a ta idza ku biya takwiba ana gama takwi ana gama kiran wato at-takwib din kuwa ta da iqama akbala sai juya hatta ya tura bayan almari wa nan ya ta kai komo a tsakanin wato ran mutum da wato tsakanin mutum da zuciyarsa ya kulu uzkur kaza ya ta cewa tuno kaza uzkur kaza lima lam yakun yakun irin abin da bai ma tuna shi ba gaba daya hatta yanzu Allah rajulu la yadri kam sallah har sai mutum ya zamto bai san raka'a nawa yayi ba a sallah shine za ga wani ya sallah raka'a biyar bai san nawa yayi ba saboda wannan kinzar din ya zo ya dame shi to Allah ya raba mu da shi to wannan shine na zo mu faɗi wasu kurakurai dangane da abin da ya shafi wato sallar amma barami na ga tambayoyi ne da yawa mu lissafo su ba tare da mun biya su ba kawai mu ji su kurakurai dangane da abin da ya shafi kiran sallah kuskure na farko ya ga su da yawa na farko shine a tarhin wa tahriru bil azan shine mutum ya wuce gona da yi kaftan gini kamar yadda muka faɗa yanzu mutum yana ta ƙara wani hadabi da la muhalla lahu min al-i'rab wanda zai zo garin kakale ya ƙara wani abin da babu shi to shi shi muke ko kuma wanda zai zo rashin kakalen shi kuma ya rage abin da babu da abin abin da akwai abin da yake da akwai shi sai ya rage mutum ya zo ya ce Allahu akbar Allahu akbar wannan shi ma da ya shiga cikin Allah Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar haka daidai yake da wanda zai zo ya talawun kwashe murya a yi ya ta tafiya yana sanjiwi duk ɗaya ne har ya ɓata harafi duk ɗaya ne saboda haka wannan kuskure na farko kenan sannan na biyu shine al'adamin sultani shi kuma sai a kamar a masar ana yi munan baya sai a da mutum biyu yanzu kamar sarkin ladanai shi da injiniya sai a bashi lafiya ka guda biyu ko a haɗa ku guri ɗaya sai ku kira tare suna tafi suna laukaza haka al'adamin wato sultani suna yi su shi ma wannan kuskure ne baya ciki ko sai azanin jauku baya cikin tsarin kiran sallah sannan na uku shine ziyaratu sayyidina inda tashahu ashhadu anna sayyidana muhammadar rasul a kiran sallah ba su suna yi Allah ya taimake mu nan kun ga ba saboda ba a sa ka ba sannan na hudu shine cire wannan ha din a wajen ayyalal fala kuskure na hudu kenan kuskure na biyar shine rashin juyar kai yayin hayya da dai rashin juya wuya za ga wasu ladana in ya tsaya kawai wani ma kafarsa zai dora a cikin abin kawai har ya gama ba abin da ya dame shi Allah kuwa ya yi haka da hannunsa aljihu ya rike da wannan kawai ya yi gama ya sako to wannan yana cikin kurakuran masu kiran sallah ana so a juya wuya hayya ala salam hayya ala salam ko suna fakewa da wannan cewa ai kana gaya wa na kudu da arewa ne to yanzu kuma da lafiya ka sai ka biya ba a sunna ne ba ruwanmu da lafiya ka sunna ne in ka rike da hannun dama sai ka biya da da da a hada da hannun wato ka biya da bangaren dama da hagu sannan rashin sanya na shi da rashin sanya hannu a kunne shine yayin da aka zo haka ba wai dole ka jira a ko haka kai ka rike da microphone din da hannun dama to sai ka sa da hagu anan in kuma za ka iya bakale ta sai ka haka kan in mai na bakwai shine wato bayan mutum ya gaba kiran sallah yana gaba sai ka ji bara Allahumma salli ala Muhammad mai kiran sallah fa yana yi muku ala sadiqa wannan yana cikin kurakuran masu kiran sallah ba wanda ya saka malamai har da wani suke cewa me a kan sa cewa shi to akan yana gama immediately Allahumma rabba hadi da'watu tammati bima shine kiran sallah banda kai kai da kake ji aladabin ka sai kai wa annabi sallallahu to na takwas kuskure na takwas yin wasu addu'o'i mutum ya zo ya fara wasu addu'o'i kafin kiran sallah sai ya gama wasu azkar ya babbaɗe su kafin kiran sallah su duk suna yi Allah ne ya taimake mu nan ba ai eh na tara ko ya zo ce hayya ala khairil amal idan zo kiran sallah wannan zai zo hayya ala khairil amal me ko hayya ala sala wai ku zuwa mafi alkhairin aiki saboda ka ala gafa annabi larabci ne shi hayya ala sala kun ga wannan duk ba mu san shi ba na goma shi ne kiran sallah kafin ne wato kafin lokaci yayi in ba ta asuba ba sallah azuba ce kawai ake yi kafin lokaci za ga wani tsabar karambani za ga sauri yake komewa kan wani yarga shi sai zo ai gwara ka bari lokacin ya tafi da kai bi ba domin in ga mu kanmu ba dan yanzu koyarwa ba ai ba za mu kiran su dan waje a gida sai su dauka kiran sallah mata sai su dauka kiran sallah amma tsari ne na mai ta'alimi koyarwa shi za muka biya shi sannan ne sha daya shine tauri a wajen kiran sallah wani yanzu saboda bai saba ba a yanzu da za a kama wani a ce zo ka kira wallahi dauka sai ya gama ka rasa iqama ya tayar komi saboda bai saba ba kuma ya iya amma ba ya yi da ko wani ɗalibin ilimi wata nan an yi karatu ko malam yace da shi ta suka yi wallahi dai zai kiran sallah kowa zai yi dariya kuma ba wai saboda ba ya yi saboda ka rike yi ka rike yi saboda haka wannan zai taimaka ma wajen nutsuwa ka gane ita ibada in ba ka yin ta to ko shakka babu dan ran da ka tashi zaka kira mana salati yanzu kuwa to an gane ko to wannan shine kaga ba ka zo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an ashhadu anna muhammad kana gama yin video ikama kai kun kiran sallah a hankali zaka yawa shine na sha daya na sha biyu iya sha ɗaya ke ne ya kawo to wannan shine abin da ya gabi wato kurakuran ne kiran sallah ya isa abubuwan nan ku faɗa daidai Allah ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah ya gina mana wa alaikum salam amma ba za mu fara da wannan takaddun ku wannan a ta mintuna ba ma kula da ita yanzu ba muna da saura minti biyar gaba ɗaya a wata ta ba ba za mu kalli wannan dan gaji da kiran sallah yake ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji wasu suna tsadane suna cewa ashhadu wannan yana ɗaya daga cikin ko ashhadu ashadu eh akwai masu faɗa wannan ashadu me ashadu ashhadu dole sai a zaunar da mai kiran sallah na ga yawa cewa ashhadu zaka ce wannan shine kaida saboda haka wannan kuskure ne shi ma dole sai ya fito ashhadu an la ilaha illallah ko ashhadu wajen tashahhud din da yana samun matsala matsala sosai ne ya matsalar ya matsalar ya matsayin wannan kiran sallar ba daidai aka yi wa kuskure ne kamata ya gyara ba ko ka ji mutum ya zo ya ashhadu anna muhammadu rasul la haula wala quwwata ai ko mutum dai mutum ya larabci ko bai karanta hadisin ba kada ki ji ba wai Allah ku kada ki ji ba wai ashhadu anna muhammadan rasulullah ba za ka ce ashhadu anna muhammadan rasul kuskure ne saboda ya riga mu kamil rigai rigun nan ashhadu anna muhammadar ra muhammadar ra bi tafkim ra idan dole kai ka koyi tajwidi ba malamin tajwidin kai ta fama kai tajwidi a karatun qur'ani kai a kira sallah bare kuwa in ka zo ingilin din ka ba ba tajwidi kake ba to to saboda haka wannan shine abin da ya kawo ya kuma ba da ma'ana kwarai da gaske wannan kuma yana magana a kan mutum ne ma abokin zama cikin masallaci a shigar sa masallaci na farko ya yi tahiyyatul masjid idan wani uzuri ya sake fitar da shi daga masallacin da zummar zai dawo shi idan ya sake shigowa masallacin ya sake yin tahiyyatul masjid zai sake yi ko ta farko ta isa eh abin da ya fice ne idan ya dawo ya sake amma idan da zai dawo ya zauna babu komai an fahimta da ku yawa amma inda zai dawo ya kuma yi lada fa za a kuma baki kai ne kai fita da ka fita ka zo guri za ka baka kuɗi sai aka ce ka kuma fita ka dawo za a ƙara ba za ka yi tambaya kai wallahi ba zai tambaya ba kuma fita zai dawo yau ji da takadirin misali zai ta zuwa ya dawo za ka za ka jawa baki za ta addu'a za ta wuta rabon abinci ba za ka gana yi za ka mutum ya biya kuma biyo bala'i a gani wannan shi ne ga wannan da ya bi girma mu gani to to ga wani ya ce ga an samu maganin corona saboda haka tun an samu shi yace wato wani fa'ida ce bayar sai mu karanta mutane su yace ƴaƴan addu'a za a samu ƴaƴan addu'a eh addu'a dai wannan to ka matsalan ni kuma ba na kan addu'a ni jiri take zani ba na san ta kwata kwata to sai yace amma ni na bismillah alladhi la yadurru ma azmi shay'un da kafi na'udhu bi kai wannan kai kana ji addu'a ka kara ba rabun bane ka kara yauwa to sai ce ka samu wannan ka sha a ɗaya da safe biyu da rana wane mutum uku da yamma in sha Allah za a dace to Allah ba da lada mun gode Allah ya saka da alheri sannan kuma wanda ya rubutu cewa ya mana addu'a cewa Allah ya ba da ilimi mai yawa da ikhlasi Allahumma amin shin kalmomin ala sallu fi rihalikum sai a ruwan sama ake ƙara sa su ne ake sa su ne kaɗai wannan tambaya ce mai ma'ana domin ya karanta sanarwar da gwamnatin sudan ta yi lokacin dakatar da sallolin jami'a a ƙasar sakamakon coronavirus covid-19 ke da suka ce a zauna a gida a yi wannan wannan shi ne gaskiya a sunna cewa Allah ruwa ta faru ba sai ruwan sama kawai ba wata sallah da aka turo mu wata kila za ku ga tana ta yawo za ku ga a masallacin an raba mutane ɗaya can ɗaya nan ba fiƙo ko kaɗan wannan limamin bai da fiƙo ko na zizin ko ya zo sallah shi yana can a masallacin nan ya sai raba mutane san ɗaya nan ɗaya san ɗaya haka ya rarraba su kamar wanda za su yi wani gefe ba fiƙo wa ya sa ka idan wannan matsalar ta faru sai ka ce ala sallu fi rihali ko ba sallah a gida shi ne wannan fiƙihun da aka koyar wannan tambayar ta yi fa'ida kwarai da gaske kwarai da gaske saboda haka wannan shi ne illar rura ta faru haka ake yi za a ce kowa ya zauna ya sallah ya kiran sallah ne zai kiran sallar sa ya ce kowa ya sallah ya kira sannan kuma wanda ya kuma yin sallah ya kiran sa sallama wani bawan Allah da bayyana ya ayyakumullah wa zarakumullahu alayhi wal ikhlas wace to wannan shine fadakarwa da aka yi mana tazu na wajen kalmar hayya ala salah da hayya ala falah bangaren abin da ya shafi ta'un ta'un marbuda da kuma haruf tafiya wannan shine abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yi ba alaikum salam na'am a kiran sallan a ba daidai bane Oke, akwai wannan fuskar ba, yana magana a kan akwai wanda in yanzu sai ya haɗa hadisan biyu. kun ga hadisin cewa ya ka faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa ko muka ce yan zahiriya sun dauki cewa ka faɗi abin da yake faɗa sannan kuma sauran mazahiri suka ce a abin da zaka yi annabi ya ce in ka zo hayya ala sala hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah to wani idan ya zo aka ce hayya ala sala shi ma zai ce hayya ala sala sannan ce la haula wala quwwata illa billah akwai masu wannan magana ita ba wallahu a'lam alaikum salam wa rahmatullah na'am yana cikin kurakurai shine mun faɗe shi yanzu yayin da za yayin hayya ala sala ay ala tayin ba yana cikin kurakurai saboda haka amma aka kiran sallah fa yayi yayi sai dai kawai kurakuran masu kiran sallah amin ma haka na'am to baka ji namu na Hausa ba mu ba Allahu akbar Allahu akbar shi ma ka ga wannan mu mun yi fata a zuzurin kasara a malam malam kaka fake yanzu ka zo mu ba ma hauje zai dawar kawai ka dauka kuskure ne a gyara haka eh kuskure ne a gyara yawa sai ikama shin ana amsa ikama ko ba amsawa wannan matsala ita kuma wanda suka ji ana amsa idi jihadi suka yi saboda wanda hadisin da ya zo na ibnu hajar cewa annabi alaihi salatu wasallam yana yi ana amsa addu'a tsakanin kiran sallah guda biyu shine yake kiran sallah da iqama aka rinjayar da me wato sunan kiran sallah akan iqama al'azani ne shi ne suka zo kai kiyasi kiyasi akai ba nasi kiyasi akai akan cewa idan aka zo za a yi wasu malamai suka ce a jumhur jumhur sun tafi akan iqama ba ta da komai idan aka zo shiru ake yi me yasa saboda annabi alaihi salatu wasalam bai koyar da haka ba ba a samu sahabi ko ɗaya bai koyar da haka ba shine abin da ya faru an gane wannan shine matsala gaskiya yawa abin da ya faru na'am na ga tambayoyin ku da yawa zo da iya darasin ne ba matsala mu je ba za a gaba da malam tukunna sai inda aka kawo zai fa na'am eh eh ita ma ita zaka faɗa salatu khairun minan nawm ita zaka faɗa eh ita zaka mai mutane ta salatu khairun minan nawm sai ka ce salatu khairun minan nawm shine misala ma ya kulul mu'azzin din ka gane mun gaba sai naka to ai duk babu da corona gaba daya yau eh gaskiya kage yanzu amma dai kakko za a hada mu a dira ba mu fa'ida kuma eh kaga wannan yanzu wata kila ana ba wa ɗan masu ba su fa'ida ne yanzu ka ga san wani yawa eh to tambaye da yake tana da fa'ida cewa a guraren da aka cike da wannan cututtuka aka samu wani ya sha ya warke ko kuwa kawai wata kila sinadarin da wani likita ya ce wani sinadarin da ke cikin corona bai kai na lata da kusan kashi bakwai da rabi ba ya ce 15 point wani abu ne a lata ya ce amma a cikin corona ya ce 2 point wani abu ya fito 2 point 5 ba saboda haka illan na lata ya fi na corona abin da ya kawo kenan tambayar da jin cewa an yi experiment a kamar guraren kamar China ko Italy ko America da abin da yake damun su yanzu misali ko kuma irin su Sudan din da Ghana duk inda abin yake abin yake gefe shine tambayar ba mu san waye tambayar ba saboda haka la muhalla la hadin al ilabi kenan wallahu a'lam amin ma eh na wane to kaji Ali Abubakar yanzu yake wala to a da zaki tura mata su tanan sun fito da wani an wato sun saki wani clip dan hoto haka wanda wai aka nuna wani abu yana tashi sama yayin sama sai suka ce corona ce ma sai sama to ta tafi kenan ran Allah ya da ba mu ba za mu ta zo ba za mu ganta ba dan za ta kare inda take wallahi musta'an wane ne anan nan yake magana Na'am. Eh. Babu wani rantancin, ai na gaya ba ya tsaba suke da wancan ɗin ba, ba dalili, babu, ai sallah, wallah wa alam, mala ya kowu. Ina jin ka. Gaskiya ne. shi ne ɗaya daga cikin hanyoyi ta farko wannan tambaya ce mai kyau ɗaya daga cikin hanyoyi na farko a iya nawa hasashen abu na farko shi ne wannan karantarwar da aka dan ɗaya daga cikin dalilan shi ne ana so a yaɗa ilimin kansa akan wannan kurakuran in dai mutum yana so ya gyara ka kaga ko duk wanda yake da alaka da wani wanda ya san yana da wannan matsalar ai zai iya tura masa inda yana so ya bi Allah sosai ai zai gyara abu na farko kenan sannan abu na biyu irin seminar da muke na workshop hanya ce mai kyau na cewa alal akalli kawai mawadatan mu da suka saba har ka taimakawa addini shikenan kawai su fito mana da kuɗi an bayyana da kyau ko yadda suka saba mu kuma mu amfani da chemical energy din cewa mu dan tara wani workshop cewa masallaci kaza da kaza da kaza ana gayyatar taro na ladanai kawai akan kaza ai ta nuna shikenan wannan hanya ce mai kyau wallahi muta'ala na'am akwai wani daji a kai Za ka ji, a kaga matsalar kai kanka approach din naka ba zai dara kai ba. Ai ka bari ka ga malam Nuru wannan hanyoyin biyu. Saboda haka wani zai za ta faru wani zai shiga ba tun da kai zai karɓe shi karɓa. Ka gane to wannan hanyoyin biyu na farko jin karatun abu na biyu shine ai duk masallaci za ka ga akwai wanda suke jagororin masallacin yanzu misali idan a masallacin ne ne akwai da tijan masallaci idan muna so mu amfani da masallacin a rajin bashir to ba shi ne masallacin da ya magana shi zai ce ku je za a dole su je ko ba haka bane ko da aka je masallacin zira akwai wanda suke jagororin masallaci su za su yi ladanan su ko ba haka bane za ka je na alaji rimu mai shadda shi kenan jago mai masallacin ya tura a je dole su je ka fahimta da kyau ko in aka je wannan fara'in mahi shi ne kawai ni a fahimta ta ke na na gaskiya ne gaskiya ne eh ma'aikace ɗaiɗai ku wasu da gwagwada wannan mun karɓi shawarar nan mun karɓe ta insha Allah ƙwarai kuwa na'am eh sati na kama ka kuma ba wanda ba sai ka zo zaka gane zaka yi yawa gaskiya ina jin babba na jin magana ta ranar juma'a eh haka haka sosai kuwa sosai ma kuwa wallahi tallahi gaskiya ne eh ai ita ma hanya ce gaskiya saboda ka ga wanda ba ta zuwa gurin ai zai zama masallacin juma'a ita ma hanya ce mai kyau za mu isar da sakon gurin mala abu an rai muna da limaman juma'a za mu gaya mu insha Allah mu ji wannan gyara ina ji kun san yawan minti nawa ka tsara goma me kake so ka ce na hukuncin sallah biyu kiran sallah biyu ranar juma'a kamar misali bai sani ba ko yana sani bai sani ba ba komai tun da rashin sani ana ɗauka maganar kiran sallah juma'a za ku kun san kiran sallah biyu ne satin da ya wuce mun yi magana a kai ko yawwa to na farkon akwai malaman da suka ce ba a lazumta ma dole sai ka bi kiran sallah ba idan suna yin kiran sallah biyu domin wancan na biyun kawo shi aka yi daga baya na farkon kai an fahimta da kyau ko to saboda haka amma idan ka mu bani in bayi amma wanda yake akan ka shine kaga wancan mun fara sai na Usman zamanin da aka zai kiran sallah ne na tafiya ai wanka kowa yake yin kirda sarkin Allah da ma ja Allah da ba ka mu mu wallahi ba da fitina mu kuma da fitina je eh eh ko shi ke ma ja Allah Alhamdulillah ana muna maganar bayan wannan kuma akwai maganar kudin foundation kun ga satin da yake muka ce muna so mu ji adadin sa muna da dubu arba'in da ɗaya amma rubutu shi ne ok zan yi dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya kawai ɗan kai ne ɗari uku da wani abu a kai don sha Allah za mu ci gaba da harkar data ɗin mu har ya abubuwan da kawai ina ga kamar za mu yi magana da su wannan karan fara dubu arba'in za a kawo mana dubu arba'in ne eh za a kawo mana wannan dubu arba'in na ok to shi kenan to ana sanar da masu rikodin da shugabannin foundation okay da su dan lakata bayan sallah to shine dai magana ke domin tattauna akan wata al'amura to ba matsala insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa kurakuran mu da muke yi a sallah da kiran sallah da wajen sallah Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa tawawa duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a da alkhairi Allah ka biya musu bukatu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka agaza musu masu sana'a Allah madaukakin sarki ka sa albarka a cikin ta ɗan kasuwan mu da ma'aikatan mu Allah ka yi riko da hannayen marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yikon guje ka ka ba mu yikon munta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu yikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar
abun abun